والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحاكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت الأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج قطب الأقدام فريد الداري على الإدلاكي حاتم العتماني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعب به بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه العبد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna cikin jawahirul ma'ani zama na talatin da biyar wadda muna maganar abinda Allah ya ba wa shehu tijjani da yadda yake tafiyar da lamarinsa cikin rayuwa da yadda yake mu'amalansa bainan nasi wa ihsanihi wa afuwihi wa minanihi wa muwahidihi wa sabarihi wa afuwihi wa judihi wa karamihi duk isalul khairat abubuwa da yi ga sunan wanda ya tattara wanda shi wata zane yake yi mun tsaya wa amma wafa'uhu alwafa'u nau'un min alfutuwati cika alƙawari yana daga cikin ɗabi'arsa wa abdihi fi tarjumatin da da tausasawansa cikin tarjuma a ɗaful khasu alal amini faminahu annahu idan talafa shay'an idan ya karɓa aron wani abu bashi qabahu bi sur'atin dawi yake biya la yatawani fi dalika baya jinkiri wala ya gafula albatta baya cewa ya karba ya mance batta ko so daya wa ma hafaza lahu ta'sirul qaba'i dainin qabbun ba a samu yayi jinkirin biyan bashi batun da yake in ya karba zai dawo maka da shi in ya karɓa zai da maka da shi ma kuma akwai bashi akwai addu'a ma karɓan bashi ba za a biya ba saboda zaman lafiya imanin ba ɗaya bane ko misƙalar zarra ce eh har ma mutane suna ganin ba komai bane to su za a karɓa bashin amma za a biya yanzu nan kuma ba za a yi jinkiri wajen biyan ba sannan kuma ba za a mance ba. Ba a taɓa samun ya yi jinkiri cikin biyan bashi ba kaɗin hafaza hibzan min Allah lahu wannan Allah ne ya sa shi kiyayewa ne ga Allah wa kifayacin iyahu kuma an isa masa wa minhum daga ciki wa fa'uhu bi mu'amalatil ikhwani alkawarin da yau yan uwa ko mu'amalan da yake wa ‘yan uwa wajen cika alkawarinsu. Wahim uhudihim duk wanda ya mara alkawari baya mancewa. Wa uhudi ashabi fi kulli awani gashi kuma sahabbansa kowa ne ce to kaza kaza kaza kaza kaza duk yana faɗawa ne kai na ma kaza zan ma kaza zan ma kaza zan ma kaza zan ma kaza a fi kulli awani a kowane lokaci ba a zuwa wajensa a nemi abin da ba za a samu ba mun ka zo ko babu za a maka alƙawari kuma za a cika alama qaddamnahu qabl kamar yadda muka faɗa muwasilatu iyahum yanda yake sadar da abin da ya musu alƙawarin kuma atamal muwasalat mafi cikan sada wata bifin alaihi da yin yanda yake jin tausayin su a hasanu ta abifi wa isani ilaihim da yadda yake kyautata musu kulli isanin dukkan kyautatawa fala ya zalu shaujani bai gushe ba ya hafizu lahum wadda yana kiyaye son da ke tsakanin shi da su wala yansa lahu wal zaman baya mance da dukkan su tsawon zamani ahadan saboda alƙawari wa hada kullu duk wannan radiyallahu anhu min husnul ahadi yana daga cikin alƙawarin shautijani wata mamu wa fa'i kuma da cikan alƙawarin sa husnul muwaddati da soyayyarsa fillahi yadda yake son su saboda Allah wa ikhwanihi da yadda yake son cikin yan uwanta wa minhu a cikin cika alƙawarin da yi wafa'uhu fi mu'amalati maulahu yadda yake cika lamarin al'amarin ubangijinsa wa ibadatu lahu da yadda yake masa ibada duk lokacin ibada da ya cancanta wa qiyamuhu lillahi da tsayawansa cikin Allah fi sa'iri harakati wa sakanati a lokacin motsinsa ko da me yake kama a ce Allahu Akbar yana karatun Qur'ani to dai tsaye da karatun Qur'ani ya yi sallah ko me yake yi duk lokacin da ahadin alkawari ya yi to zai bar wannan alkawarin ya koma wancan ba zai ce karatun Qur'ani shi ma aikin Allah ba ne ba haka ba ne kowane aiki lokacinsa eh muna wani kasan yanzu bugawa ake ce ai duka aikin Allah muke ba haka ba ne kowanne yana lokacin sa ai kowanne aikin Allah ne Allah ne yace kai wancan Allah ne yace kai wannan amma wannan ya sanya maka waqatin ma'lumun inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to wannan shi ne la yaqdaw shay'an ibtida'u wannan shine bai taɓa yanke abin da ya fara shi ba duk abin da ya fara yinsa baya yanke shi to wannan shi ya fi komi wahala ya fi komi wahala ka fara abu ko da daɗi ko ba daɗi sai ka yi shi ko da lafiya ko ba lafiya sai ka yi shi ai tuntuni ma nemi wani ayan mu jingina wani abu mai gaba to amma su kunyan ubangiji ko menene suke ciki sun yi a hakan wannan ko ya nuna daga garin shi Ibrahim yana rashin lafiya rashin lafiya fa in ta kai ba ka da hankali in baka ka san rashin lafiya kansa idan idan ka kai za a ce maka sannu ka ce yawawa ne tana kanka. Eh, sallah ba? In dai za a kira ka gane wanda yake kiranka, to sallah na kan mutum. Sai in ka rasa ba ka ganewa a ina kake, to shi ne. To shi Ibrahim radiyallahu ta'ala lokacin zai koma ga Allah sai ya faɗawa Kabiru Fai. shi ne hadiminsa a wajen lokacin rasuwansa ya ce na ga hankalina ya fara tafiya to ko da ka ji hankalin ya tafi ko da ka ga hankalin ya tafi in lokacin sallah ya yi ka zo kunne na ka faɗa min zuhur ko asar ko magrib ko isha zai yi ima iya yi sallar haka sai koyaya ya ce na ga abin yana tafiya ya ce amma idan ka ga hankalina ya tafi ba na gane kowa to lokacin sallah in yayi ka faɗa min a kunne eh ka zo ka kunne na ka ce zuhur masala ka kyale ni in la'asar ne ka ce zuhur la'asar in magariba ne ka faɗa in isha'i ne ka faɗa ce a wannan lokacin zai sallah ima'an mun kuwa ai ba sai an kai nan wurin ba tuntuni za mu tsan tsaya eh tuntuni ba iri ke ba ne gaskiya in mutum ya faɗa abin da yake ganin kamar ta a don wannan a gwada a gani eh a gwada a gani a nan ne mutum zai gane ba tafiyar ba iri ke ba ce wala yarju an shay'in lillahi duk abin da ya ce ya bar abin don Allah to ba sake dawowa kan abin ya bar abin kenan ya bar abin kenan sai ya bar shi saboda Allah ba zai dawo kansa ba azama alaihi wa a azam ya yi niyya ya girmama wa a azaman fi dalikal wafa ya girmama wannan cika alkawari wal minnatu da kyauta min Allah daga Allah wa ifa'in da bayarwa wa min azim futuwati yana daga cikin kyautan da Allah ya yi wa shausiyani wa isarihi da zaɓinsa wa sa'ayihi da aikinsa fi manafi'i gairi yanda zai amfanar da wani wa auqarihi ko mazauna ma huwa alai min al-isari wa usafu abinda aka gaya maka yana haƙura ga abu ya ba wani shi ya ɗauki abin da siffan abin kuma fala ya kadu adon yin ƙaribu fi zarika zai yi wuya fala ya kadu ba a samun wani wanda zai kusance cikin haka wai uba yi balle ya yi kama da shi sau su shani ta yi da min Allah Allah ne ya karfafa shi fi zarika kulli wannan ta yi ne daga Allah dukkansa fi zarika kulli fi ba'ihi cikin baye bayansa wa isarihi da zaɓinsa wal kalamu ala sayidina maganan da yake ga shugabanmu wa ustazina malamin mu radiyallahu anhu aw sauda iratun mafi yalwan da'ira ne min an nastaufi mu cika akalla kalilan mu cika karami daga cikin ƙanana baya yiwa fadalan balle an uhida bi qadarin jalili a ce za mu ɗauki manyan lamarinsa mu tafi a kansa ƙananan ma ba za mu iya ba fakatin sarna sai muka taƙaita alama labudda minhu akan abu da ba makawa li hajatin ilayhi saboda buƙatuwa zuwa gare shi wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadi tsira da amincin Allah su tabbata da shugaban mu annabi muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hatta qadari jin kidari lashi wannan shine fasalil awwali cikin babi sani za mu shiga alfasalin sani babi fasali na biyu fi khawfihi wa sabarihi tsoronsa da haƙurinsa wa uluwi himmatihi da irin himman shauti jani wa war'ihi da tsantseninsa wa zuhudihi da gudun duniyarsa wa mau'izatihi da wa'azinsa wa hurriyatihi da yancin da yake da shi kuma. Kada balaga sai da na shautu jani ya kai matuka, wa ustazana malamin mardila wa nan alkhawfi ya kai matuka cikin tsoron Allah wa sabari da haƙuri wa ulul himmati da ɗaukakar himma fit ɗariƙa cikin ɗariƙa wa sumuwi fiha ya ɗaukaka ciki ala ahli hazil fariki da duk wanda suke wannan hanya shau jani yana sama da su ma amma jama'ahu min khilalil hamida tare da abin da ya tattaro kuma daga ɗabi'u masu kyau wal hisalu sadida ko yaya aka wuce kan ɗaya an wuce ka yi ana zuba zube ne kamar yadda sayyidina abubakar aka yi zamanin sabon manzala kowa sahabi ne amma manzala ya tambaye shi ya tambaye su dukkansu a cikin ku yau kafin asuba kafin sallan asuba bayan an yi sallan asuba ne wa ya bada sadaka sai na ba kuka yace ya bayar kafin yanzu a cikin kunan waye gaida marar lafiya kafin ya zo masallaci ya gaisa a cikin kunan waye ya fafaɗi abubuwa haka duka ba wanda ya iya yi sai na babakar ne sai ce ina babakar da kullum jannatu min ayi babin sha'a kaga akwai abubuwan da za ka ɗauke shi ba komai ba ne amma wani kuma yana kai ne to irin wannan kaga kyauta ce ta Allah ko da ka kai mutum ba kai sai kai ƙarya ba a gaban mai gani mai gani ne ko ba haka bane to haka ne to fa kaifu bi rabbil izzati to da irin wannan ne wani zaka ga labarinsa hakuri ne zalla wani fushi ne zalla wani shilmu ne zalla wani kyauta ne zalla wani marowaci ne tsura wani mai sa ido ne akan mutane wani mai kau da kai ne akan mutane kuma duk kowane mutum wannan kowane shi ya kai sidratul muntaha nan kokolin kaiwa kan abin sai a baza ku a cikin mutane ku je ku yi aiki sai a ce to kai kuma na son a cikin wa'inan ɗabi'un ka ɗauki ɗabi'a kaza da kaza da kaza da kaza ɗabi'a kaza kuma ba a so ayin ka lura ba don mutanen banza ba ai mutanen kirki ma ba za mutanen kirki ba domin in ba kafiri kwata-kwata ai da ba musuluncin ba idan ba kuɗi in kowa ya zama mai kuɗi ai ba kuɗin kuma tun da kuɗin za a yi wani aikin kuɗin ne zai sa ya zama maka na'iri ya yi maka wani aiki wannan kace ga kuje gina ma gida in ba haka ba ɗinkin riganka da saƙa da noman da daka daka nemo kai za ka yi kayanka kai za ka yi kayanka sai ya zamo ana maka ne saboda kuɗi kaga abubuwan da yake zama istiklafin ka suna da yawa ai to wayannan abubuwan da yawa ai mutum baya sani kawai gani yake ya riska ya riga ya kai ko ba haka abin yake ba wala fisalu sadidatu za ka ga wani magana bayani nake jona za ga wani mahaifinsa da mahaifiyarsa lafiyayyu ne komi suna da hakuri wani kuma babban wali ne eh ga mahaifiyar tana mara magana ce zan tsine maka kuma da wannan bala'in tsinon shi kuma ke kaiwa wallahi tallahi wancan kuma da haƙurinsu yake kaiwa domin ba haƙurin za a tarwatsa shi zuciyar ba za ta iya ɗauka ba kaga kaman babban malamin mu yadda Allah ya jarabce shi ma da irin mahaifiya a lokacin malam mai lawali ka kuma a cikin malamai ba a yi malami mai zafi a nan garin ba kaman su biyu kaman malam mai lawali da malam abdulsalami lungun kutare wane wane wane wane shi wane shi har shi saboda faɗansa ma almajiransa kala'ilu ne ba su da yawa an ka zo fata-fata ne ya kore ka mala abdulsalami lungun kutare ba wanda aka yi ba wani malami a nan garin wanda nama almajiran mutum ɗaya ne almajiran shi mala abdullahi shirgari to irin wa'in in ka zo ya kalle ka zai kore ka kuma ce karka sake zuwa gidan shi ko gaisuwa karka zo kuma ga shi babban walidi saboda haka ai wannan mai turare alhaji yusuf mai turare ai babu wanda ya jure shi da sani gajere wanda ya zauna a lagos mai fashin goshi ai su ne almajiran amma duk wanda ya zo in an daɗe a yi wata guda zai kure ka kuma ga abin to irin wayan nan duk suna nan da yawa wani salis sadida da ɗabi'u masu dacewa wala makamatul aliyya da makami maɗaukaka wal ahwalus saniya da halaye maɗaukaka ma adaraka fihi gayatul himam sabiqin abin da ya riska da shi gayatul himami wato isamatu kanin himmomi as-sabiqin wanda suka rigaya wa ajran nihayatu ya gajiyar da ƙarshen himamul lahi kina himmomin wanda suka riska suka aka riska wa min alwarai yana daga tsantseni wa zuhudi da gudun duniya wal mu'izati da wa'azi wal hurriyati da yanci ma adima fihi nazar fi hadha alwaqt bil kulliyati wanda an neme su an rasa a wannan lokacin saboda shehu tsani sai ka sai ka rasa waye ma zahidi waye wari'i waye waye waye waye saboda irin abin da Allah ya ma shehu tsani ya lullube su sarki sai ba sarki ba amma ka zama dole ina sunan muhammadu al-khalili shi da yana shiga na kan cinyana ne walam ya da mat'aman li'adin bai bar maciya ga wani ba fihi a irin wannan kujeran wala umniyatun ko guri idza ra'aita siyarhu fi zalika idan ka ga matafiyan shau tijani alimta za ka sani annahu mufridu awani ba shi da wani kaman shi mufridu awani shi kadai ne a zamaninsa ba shi da ba shi da wani ba wanda yake muqabalan sa wala yudahi wa sayyidul warikina shi shugaban masu tsantseni ne wa zahidina shi shugaban zahirai ne fi ahli zamani a zamaninsa kaf gaba ke daya dan ka zo kawai sai kai ta mutanen balkisu ayyukum ya ci ni bi arsha qabla an tatuni muslimin wai da suka zo suna zuwa kowa sai jingina abin da aka sa saboda za a gwada an kawo a nuna a gwadawa annabi sulaimanu alaihi salatu wassalamu cewa a gwada shi a gani za zo da duniya to irin kayan duniyar sai aka shimfiɗa a gefen gurin ta gani ɗan duniya ne ko Allah yake nufi da aka yi layi da shi wani guri adadin wanda su zo ɗin dama hudu hudu ta ba da labari sai aka ɗaɗɗauke ɗaiɗai in suka zo za su zo su nuna mar kayan duniya na gwalagwalai suka zo zo ga wani gurin har ba ɗaya kuma iri ɗaya da na mu ajiye kara ce satarwa abu kai su je can suka ajiye sai suka je gaban annabi suleiman ba komi abin da za su zo su nuna mar ɗin sai suka zo suka samu irinsa kuma an yi adon gefen gidan da shi kaga suka zo gaban annabi suleiman a kayan gidansu suka sace to kowa in ya zo zai zama ko fariga ba abin fada to haka duk mutumin da yake zahiri ne ko wari ne ya zo gaban shehu tijjani sai ya dawo cikin ajo me za ka faɗa abin da za ka faɗa an ninka kaso dubu shi ne shawwa shi a cikin yake cewa wake da uba kamar tamu ɗariƙa ba kamar tamu yana ya kamata tijjani ulikar himmatul aliyya bi ma'aliyal umuri himmarsa ta rataya bi ma'aliyal umuri da manya-manyan al'amuran fata jawazatul awsaq min ha ila suduri ta tsallake tsakiya zuwa kirji la yaqifu inda dawani wala hibu anhu al-masul baya tsayawa baya babu kuma abin da ke katange shi saboda fadin sa shine yake cewa lahu himamun lamun ta haliki bariha wace mata wani kubura a jalli minar dahari shau tijani yana da himma lahu himmatun yana da himma lamun ta haliki bariha baka isa ka ce ga iya girman himman shau tijani ba wai himmatu sugura karamin himman shehu tijani a jallu min dahari ya fi zamani ga baki ɗaya girma to in ya fi zamani to ɗaya himman babban kuma a ina yake himmansa asgaru sagirul himmati na shehu tijani a jallu min dahari ya fi zamani girma to zamani fa a jallu min dahari ya fi zamani girma zamani kuma ka gani da jiya da shekaran jiya shekaran jiya wancan da yau da gobe da jibi da gatan gata duk daharu ne a cikin daharu ne to himmas ta kore ta fi karfin wa'innan ajan asugura kuma wannan tashbihi ne balegi wa kaifa tajibu himmat man laysa munahu ta yaya mutum zai tsayar da himman man laysa munahu abin da ba shi ne gurinsa illa sai duhu sai dai shugaban sa maulahu kada halafa wa ra'ahu kullu muntaha ya ajiye bayan su duk abin da ya kai isa matuka shine wa ina ne matukan himman shaujani wa anna ila rabbikal muntaha baka isa ka gure ba shine dalilin duk duk zaman da shehu Ibrahim zai yi zaka ji ya ce ya himmata shehi ihdi lana bi hadha al mahdari ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر ولتأتي لنا بنظرة يا همة الشيء يا همة الشيء تجاني أبدا كي كلا كلا يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدري كذا أقول لنا نكي اهدري لنا بهذا المهدري gani nan a nan ka zo himman shausani walta adifi bi nazaratin kar a saka min yadda ba zan iya ba eh a bani daidai wanda za ta yi daidai da ni walta adifi bi nazaratin ta ce da na bi zafari kuma a bani sa'a ciki to daga nan ka gane shehu ibrahim aiki ɗaya ne na shehu tijani za a karanta wannan kowa zai faɗa amma ya gane shi ne ta shagar kamar gane ba kuma ai baka gane shi wasu janin ba himmin shau tijani in aka saka masa shau ibrahim din sai ya kone sai ya kone billahi lalzi shi yasa aka nemi da adafu a yi masa a yi masa luɗufe ciki kar a sakamar kuma da ya zo kano ba ya faɗa ba da ya zo zai sauka ya ga mutane dandazo sai ya ce aina barhamu o ma barhamu ina ibrahim ɗin yake waye ibrahim ya ce wallahi ba don na ƙare a cikin shawar tijjani ba sai na kalli ba ni ake kallo mu shehu tijanni ya ce ba don haka ba wallahi haya a mitu ya ce wallahi a take da mutu a nan ne sake nuna maka ba ya sake nuna maka ta abubuwan da har gobe yawancin mutane ba sa ganewa kenan ba yadda za a yi ba a yi wani waliyi kamar shehu tijjani ba a yi ba kuma Allah ba zai yi ba don ya gama. Tsarinsa ne, tsarinsa ne, yadda ya tsara kenan. Shi sa gane shauti jani min a azamil auradi, ka gane shi kawai, ka gane ya yake yana daga cikin eh shi ya ɓuye da yau, ai mutan magana dai. Duk kowa za ka ji zai magana kan shi Ibrahim, zai magana shi. To shi Ibrahim shautu da yana da wuyan ganewa na fi shekara arba'in ina ganin annabi muhammad ma'ana a mafarki kar mutum ya ce ai kasan yan yan ture eh na fi shekara arba'in ina ganin manzo Allah na ga manzo Allah tun ina lissafawa har na daina sai Ibrahim ko alhamdulillah a kuru-kuru na gan shi ba irin kuma wancan din ba amma wallahi zuwa yanzu shehu tijjani su uku na gaishe a mafarkin ba wallahi su uku na gani saboda buya shehu ibrahim ko ya kai na yi shekara tir sir ina ganin shi babu ranar da zan ɗaga hannu in roƙi Allah wallahi sai na gan shi kuma sai ya min magana a ta hadis bi ne matillahi amma shehu tijjani a mafarki su uku na gan shi saboda ɓuyansa za ka ga mutane da yawa suna ganin annabi da yawa suna ganin shehu tijjani a shehu ibrahim amma sau da yana da wahala da ga wani har ya koma ga Allah ba zai gashi wajen amma farki ba zai gashi ba balle a fili kuma yana bugawan to haka abubuwan suke fala himmatun ajalla minhu babu wata himma ajalla minhu wanda ya fi wannan ta shau tijani wala tu bayinu yunbi'u anha babu wani abin da zai bayyana wanda zai bada labari wa fiha fi tama'ati himamu anan ne ka tara himmomin bi asriha baki ɗayanta wa ma'aliyal umuru da manyan al'amara an awakhiriha farkonta da ƙarshenta inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuru wa yakrahu safsajiha min at-tanazzuhi ga barin tsarkaka an safsatil umuri daga ƙananan al'amara wa mujafati da nisantan kullu mahazurin abin kiyayewa wa karmin nafsi da girman annafsu wa ibayatiha da bayyananta wa ifatiha da kamewanta wa siyanatiha da kiyayeta wa sigina'in da wadatuwa anil halki ba ruwanka da kowa sai Allah. Wa kaɗa'un nazari anhum da yanke an nazaru kallo anhum gabanin halitta, wakti sa'an saboda wadatuwa bilwahidil haƙi shi ne makaɗaicin na na gaske shi ne Allah. Wa tarf ma kana minhum da kore abin da yake kasancewa daga cikinsu wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka min ausabil karima daga siffa mai girma wa iba'il mustaqima da dabi'a wadda take tsayayya allati inda ulul himmati ma'awaha a wajen daukakan himma makomanta kenan wa minha asasaha daga ciki akwai gurbi fonda nata wa baniha da maginanta allati tuqdamu wanda ake gabatar da ma yunbi'uka zai baka labari an anna sayyidina cewa shugaban mu Shehu Tijani rakiba matanin shimakiha ya hau kan matanin doron shimakiha abubuwan da ya ɗaukaka kowane irin abu zai ga shi yana kai kowane abu yana kai wazafara ya rabauta bi malakiha da mamallakinta wa haza ya tare jami'iha baki ɗayan ɗabi'ar usuluha wa furu'aha da tushenta da rassanta wallazi ya tasu bi hadha albabi abinda yake banta da wannan kofa zikiru ambatansa wa yunasibu hadha almaqam wanda ya dace da wannan mukami basahu wajen nasharansa بث والنشر كسان مترادف الكلمة هو ما له من الخوف شنو يد شو جاني كده صوران الله والصبر يد شو جاني كده حقوري وأولو همة يد شو جاني كده أولو الهمة لو كان الهمة في السلوك وجن تفيا cikin abin da aka sashi wa rafiha da yadda shaujani yake da ɗaukaka an kulle mamlukin duk wani abin da yake an sami abin. Fama haufuhu, tsoron shaujiyar rajalawan fawo kasirul hauti min Allah, yana da yawan tsoron Allah. Kasirul hauti min Allah, mutadawil ahzan a da'iman yana cikin huzunu yana tsawaita lokaci saboda kasan bacin rai shine daraja ba shine daraja bacin rai mutadawil ahzan fi sabilillah in dai sharholiyarka ta maka yawa ba ka samun fushin abubuwan da aka yi na sabawa Allah baya cikin zuciyarka ai ka zama shagalalle to shi ana son ka dinga ganin kai mutane yadda suke sabawa Allah wannan abin ma'ana shi ne su ba suke cewa ma ahla muka ya rabbi mamakin hakurin ubangiji baya son a yi zina kuma yana bari a yi baya son a yi sata kuma ya bari a yi baya son a yi ƙarya ya bari a yi baya son ki ma alam ka ya rabi mamakin tunda baka so inda mu ne me ya kamata kawai sai mu ce mu rufe bazo to kuma sai da shi ne rayuwar sai da shi idan ka duba ka ga rayuwar duniyan haka haka ne haka haka ne kuma kokuwa ne nan ka ci nan ka da kai nan ka faɗi nan ka tashi haka saboda in ba haɗa maka wa'innan guda biyun ba ta za ka zama sifar mala'ika to me kake da shi mala'ika ya sai saba Allah ne ta yi sa muke cin su ai shi ba a yi shi zai saba Allah ba kai kuwa an yi kaɗan kaɗan lilleka sai aka ce kuma to gashi leƙawan ne ba a so to hana kanka ga barin nan din to da shi kake cin mala'ikan hana kanka ga barin shiga abin da aka haramta ne da shi ne kake cin mala'ika yasa sai da suna Aisha ita ce almuhami yawmal qiyamati ita ce kamar lauyan mata yan hurul in sun yi wufi kai da Allah kuma kun san tashin dare kun san ebo ruwa kun san kaza kun san yin misali gumnasi huku ce sai a gabatar da matan duniya to ai kaga an ka lura ai hakan ne me suka sani su kawai a wanke ne girman falo ne girman falo ne su to haka abubuwan suke gudana Allah ke yi. Wani lokacin ka kalli wasu abubuwan da yawa, ai ana mutum zai gane menene ma manufa. In ka tafi ka tafi fa, sai kwakwalonka ta, ta, ta toshe, sai ka rasa gane meye ma, ina ne mafita. Shi yasa in ka kai wani muhalli sai an kama hannunka an fitar da kai tukunna. In ba ka ba in ka toshe, ba ka da shayi? A, ai ba zai yi ba. shine dalilin ai malla sheha lahu fa shaytan sheha saboda in ka kai wani level din sai ka kamar zunubin da bin Allah ma da ɗaya to ai wannan ma din ai Allah ne wannan din ma Allah ne to yaya ba shi ne wanda ya ce ba dan Allah ya rubuta ba shi ai ba ba zai yi ba ko kaga ai an kai an kai kan kan kan to kuma daga nan ka san mutum zai cika ne shi don ba za a bari ba abin da ake so ko da ka saba wa Allah za ka kai kuka wajen Allah Allah ka hana ni amma kuma na aikata ubangiji ka gafarta mu amma Allah ka hana ni amma ba dan ka rubuta ba da ban yi ba za ka ci kanin ka kaga bambancin kalman ba yawa nan ana son ko ka saba wa Allah ka nuna wa Allah ka saba ka nuna wa Allah ka saba shine annadamatu taubatun amma kanka tsaye a ba zai ba ai idan mutum yadda za ka gane kaman wannan abin sha ne wanda mu a wajen mu halal ne to sai wani ya ɓoye ya sa giya a ciki da wanda ya zo da kwalban giya haka da wanda ya zo da wanda aka san wannan halal ne a sha. Waye mumini? Ai wanda ya ɓoye ko ba komai zuciyarsa akwai imani. ko da masu shan giya a cikin butan nan ai suna da imani akan wanda ya ɗauki kwalba wanda aka san wannan rock ce bari ya shata a haka ai wannan ya fi imani masu jika masu dafa wiwi a shayi a shayi shayi ai sun fi imani akan wanda zai fito ya busa ta haka kaga dai duk mashaya ne duk mashaya ne amma ɗaya fi ɗaya imani saboda ɓoyewan ai akwai alaman tsoro yanzu waye yake cikin masallaci lalace min su wani wata ka kawo har a guje ma na ja shi Allah dan sai mun giya zo da shi a za iya kulawa gwargwadon ka gwargwadon wanda suka kuke tare amma dai akwai nauyi to irin wayannan to su ake nema za ka ga abin kaman ba komai ba ƙanana ne amma manya ne wata hasibin hayinun wa inda Allah kabira na'am wa rubbama sumi'a li sadrihi aninun zai iya yiwa Shehu Tijani ana jin kirjinsa yana kugi wa dawi min shiddata haufi saboda tsananin tsoron Ubangiji za a ji kirjinsa na kuka kamar kukan zuma lafiya ma in kana wa da wufi halwati musamman ma ya kadai ta shi kadai mustagarikan fi zikiri ya shiga yana ambatan Allah fi auqati jalwati cikin lokacin da yake warewa na zikiransa la yasaru liman yahdaru ma abu fi hadarati baya sanin wani ya shigo in yana zikiri saboda tsoron Allah kaga yayi fana'i kenan wafi fana'i fana fana'i wafi fana'i wajattu anta saboda haka a lokacin ba a ganin wani ba a jin wani ba a ganin motsin wani ba a ganin taharukinsa ba a ganin sakanacinsa ba a gan shi ba ma shine ya faru da sayyidina rasulullahi wannan na ji shi a bakin shehi ne har yau ban taba ganin shi a karance ba sayyidina rasulullahi ya shiga cikin halin jalwati kaɗaistansa sai aisha ta zo ta ce assalamu alaikum sai ce manil musallim waye mai sallama sai ta ce aishatu sai ce omal aishatu wace ce aisha ta ce ibinatu siddiq ya ce omal siddiqu waye abubakar siddiqu kuma wannan na ji shi a bakin shehi ba so ɗaya ba so biyu ba to irin halin da ake shiga kenan babu abin da kake ji babu abin da ka gani sai ka dawo wayau tukunna ka gane da wa kake kuma ba za ka san an maka magana ba hali ne na tsoro ake shiga wajen ubangiji لا يشعر بمن يحضر معه في حضراته لاستقراكه في المذكور وغيبته كذلك ba zai ji waye shigo ba ba zai ji waye ke gurin ba saboda istigiraki fil mazkuri ya riga ya shiga cikin ai in ka kwatanta wai an ce min wai muna zikiri wa laspik a muna rikitar da waɗansu su ma suna zikiri muna zikiri muna rikitar da zai amma magana ya zama banza na ce muna zikiri shi ma yana zikiri to ya yi ji mu dama ba yi ba kenan gulma yake ai mun muna zikiri ko mai kiɗa ne ya zo gurin in dai muna yin abin da muke yi namun dai shi muke ji in ya zama ka raba ai da sauranka amma lokacin da ka shiga la ila illallah kai istigraqil kulli wanda tsayar da wani ma sai an yi da gaske saboda ya riga ya tafi a kansa wannan kuwa ana iya ganewa daga kananan majazubai ma balle wanda ya san Allah da kaltu alaihi miraran yace na shiga wajen shauci zani so ba so ɗaya ba li halwatihi wajen halwansa falam astadi an wajjahu bil khitabi ban iya fuskantar shehu tijani da magana ba lahaibati saboda kwarjinin da yake bayyana a gurin wa amma sabaru radiyallahu anhu hakuri shehu tijani radiyallahu anhu fala haba'an bima lahu min sabatin babu abin da ya buya da abin da yake da shi tabbata fi markazin sabari a markazi na haƙuri fala ya zala radiyallahu anhu shau jani bai gushe ba yuqabilu man asaa ilaihi yana fuskantar wanda ya munana masa bil ihsani ka gaya ma shau jani mummuna ya baka alheri ka gaya mar mummuna ya baka alheri hatta sara kullu man yankiru alaihi har ya kasance duk wanda yake inkari a gare shi ya kirru lahu bil fadali yana yana girmama shi da fadala wal ilmi da ilmi wal hilmi da haƙuri wal wilayatul kubra da wilaya mai girma wa azim makanati da girman matsayi wa kamal isani da kyautatawa falan mara au zalika da mutane su da haka wa sara lahu zalika adatan wannan shine al'adar shau tijani ka saba masa ya ɗauke ka ya baka ilimi ya baka wannan ya baka wannan ya baka wannan walam yaltafit ila ma hum alaihi bai bai kauce ba daga abin da suke kai min izayati na daga izaya wa adami ihsanin da rashin kyautatawa raja'u amma kanu ilaihi sai suka dawo da abin da suke kai min al izayati sai suka daina cutar da shi wal isra'il suka daina tafiya akan haka wata abu ilallahi kaga za su ci gaba da yi don su samu abin da suke nema sai suka gane in suka yi hakan suka samu abin da suke nema za su faɗi kuma a wajen Allah sai suka dawo su tuba daga barin aikata wannan ɗin wata abu ilallahi su tuba zuwa ga Allah wa sa'alu minhu safha suka ne yafe masu wal afwi da rangwame wal istighfar da tuba fa'adu ila ahsani halin sai suka koma kyakkyawan wato ba su yi haladu amalan salihan wa akhara sayyan ba kaga kenan ba zallan karatu zallan ba wai a baka wani abu dan sabawa ba shine burgewa ba ai duk wanda aka ji ka san ai fir'auna saboda iskancin sa ne aka bashi shugabanci shi fir'auna sun ce asalin sunansa walidu walidu dan mahaifiyar anyi anyi ba ta samu ciki ba sai ta ga dabba a banza dabba ta samu ɗa amma ni na ina ina kasa samu shine ɗan roƙo da ake cewa ko? wannan abin ne ta nan Allah ya bada ya bashi da aka bashi aka bata ciki ta haihu sai ya zamo gagararre na isa matuƙa ɗan caca ne duk ƙauyen zuwa caca yake kuma yana iya zuwa caca a cinye shi ya dawo tsirara amma kuma ƙaƙƙarfa ne in aka ce masa ya bar wannan aikin sai ce ana a awonu nafsi zan taimaki kaina da kaina daga a awonu ne ya zamo fir'aunu to da ya yi gan ‘yan iska suna tare da shi an ce kai bari yi maganin wani abu guda ba wanda ya isa ya zo abin da mutum a makabarta sai tare a makabarta duk wanda zai kawo gawa sai ya biya kuɗi in aka kawo gawa sai an biya abin ne aitar auna ne fara sa ake biyan kuɗin binne gawa a misira to daga nan ana yi sai abin fa ya fara ƙarfi sai in ‘yar sarki sai ta mutu da aka je za a binne ta ya ce ba za a binne ba sai an biya a wasa gaske kallo ya koma sama fir'auna kuwa da aka yi mara magana sai ce shi an biya ‘yan sarki ne ce shi an biya kuma ga shi tatattan ɗan iska ne kuma yana da mabiya da aka matsa sai ya fito da kuɗin da yake kowa ya ce kaga yadda muke saboda ƙasa saboda aka za ka biya ya ce to haka ne ai abu ne mai kyau ai shi ne aka fara biya shi ‘yan sarkin ya fara biyan kuɗin da za a da aka biya kuɗin sai aka ce to ya kamata ai ya kai a ɗauko shi daga can ya dawo tunda yana da kishin ƙasa ya zo ya dinga kiyaye sarki to daga nan ne aka zo aka juya mulki ya hau shugaban misira kaga ya shi ai kaga aikin iskanci ne da aka dawo da shi nan kuma ana ganin an yanta shi tun da ya cuci mutane da yawa to bari a mai da shi a wanke shi to wankewan baya yiwuwa kuma sai a zama sai zama kuma ya ci ko ina gagara ya zama tun yana gadi daga waje har ya koma an ba shi amanar shi zai gadin sarkin sai kuwa Allah ya tura abin da yake so sharaɗi ko me ya wulka a kashe shi ko me ya wulka an ba da izini wa fir'aunu ya kashe shi ce to babu laifi sai kuma mummuna mafarki ta da sarki in ya fito fir'aun ya ce da Allah ya hada ya ce shi ne ya ce ai akwai doka ai dalilin kashe shi kenan gari yana wayewa aka ga fir'aun shi ne akan mulki to da yawa ko da me za ka yi in dai cikin sabawa ne aksari gara ka tsarkaka ka tafi akan kyautatawa ya fi saboda sabawa in mutum ya yi nisa abun yana ɓaci illa man asamahullahu Allah ya ƙara kiyaye fa'adu ila hasan halin sai suka koma kyakkyawan hali wa akmalu makalin mafi cikan makala wa ya ɓade gona min sayidina suna nema wajen shau tijjani an yi sami hahun ya yi musu musamaha waya ko anun kuma ya yafe musu wa ya tajawaza anun ya tsallake gabanin abubuwan da suka aikata fa yusami ahum sai musu musama waya da ulanmu kuma ya yi musu addu'a na alkhairi ba waya da u alaihim ba waya hinnu alaihim ya ji tausayin su waya shifaku ya tausasa minhum gare su waya tawaddada ilaihim kuma ya so su waya ta'ahaduhum ya yi musu alkawari waya tafaqqada awaluhum ya rasar da dukkan abubuwan da suke yi na munanawa wa yas'alu anhu yana roƙon Allah kuma ya gafata musu hadha hadu wannan shine halin shaujan radiyallahu anhu alladhi la yaqdiru alayhi ahad wanda ba kowa ne yake da ikon haka ba illa al-akabir siddiqina sai manya daga cikin siddiqai wa asfiya al-arifina tsarkaka arifai wa ma kasarta ishtigali bi hadhihi al-umuri tare da yawan shagalansa da wannan umur la ya fi anwa'i ta'ati baya sakaki baya sakaci shau zani cikin dukkan nau'i na bin Allah wala ya futu shau min alqurbati duk wani abin da yake qurbu ne neman kusanci da Allah ne to baya tsere masa bal ma za da illa jadda duk abin da ya karu to sai yayi kokari yayi waje ta hada yayi ijtihadi fi ta'atin cikin bin Allah bai za a ta waƙatuhu idan lokacin aikinsa ya zo allace ta farraga fi lil ibadati wanda yake kaɗaita ya shiga ibada na baza kullum siwa wara'u duk wani abu zai bashi zai shiga cikin aiki wa qabala allahi zai fuskanci Allah bima halahu lahu wa lima aradahu abin da ya ɗauki alkawari da abin da kuma ake nufi da shi ke nufin riska wannan idan mutum ana son a gwada himmansa a same shi kawai ta ɓangaren waliyin ma fa ta wannan aikin idrisiya asma'ul idrisiya sai mutum ya shiga cecayinsa kwana arba'in ne amma Allah shi kanin su domin idan da ka fara aikinsa karfe sha biyu daidai ne to kullum kwanan duniya zuwa kwanan arba'in din nan sha biyu daidai baka isa ka ƙara minti ɗaya ba sai ka shiga bala'i minti ɗaya to daga nan za ka iya ganewa kaga mun kuwa ko sallar ne ya mu ja ta zuwa wani lokaci wani lokaci mai ƙasa wani lokaci mai sama haka tsayawa lokaci daya da ka samu mutumin da yake sallah a lokacin da ta dace ya yi shekara goma yanzu kaga su a kabiru ta da ikama sai mutum ya yi shekara arba'in ba ta da ikama bai tsallake shi ba ba maganar raka ɗaya ba ta da ikama bai tsallake ya kace tsaf a gwada a gani mana na sallah biyar da mai aka tsari ba maganar shekara ba to irin wannan abubuwan da kake ganin kamar ba komai ba to su ne a nan ne ake gidan ya wane ya fi ka wane ya fi ka wane ya fi ka da su ne a kaga kama abu hanifa ne da ahmad bin hanbali sallan isha duk alolansu na sallan isha'i da shi suke sallan asuba kamar maliku shekara ashirin yayi to wani ya ce bai da lokacin bacci ne shi bai da aiki duk wannan kuma da rana ga irin aikin da ke kan mutum kamar abu hanifa na jin shekara arba'in yayi alolansa na sallan isha'i da shi ke sallan asuba shekara arba'in to irin wa'annan a nan ne ake gane wajen mazaje abinda kai latulki ilaihi balan baka damu da shi ba ka gaba maganar sallama ma ba alolan kawai akwai wanda a dare ɗaya sai da ya sake alola su goma sha bakwai. Kaga mu ne mu ce in dole sai an yi sai ayi taimama. In ya gagara kuma mu ce Allah ya gani a ci gaba. Ko ba ka bane? Duk wayannan za ka ga kaman ba komai bane to da shi ne ake tafawuki. Akwai wanda ba zai yi salati wa annabi ba sai ya mata alola. Kaga mu a wajen ko kana bayan gida ne za ka yi in kai salatu annabi ya kace ka amma shi ba zai iya ba sai ya ma sai ya yi wa salatin alola tukuna ya yi salati daya irin wayannan abubuwan suna nan sai ka gan su kaman ba komai ba amma haka suke da su ne ake kaiwa da su ne ake fifitayya da su ake ganin wannan ya fi wannan Allah ya taimake mu. Za mu tsaya nan za mu shiga sabarhu sai su jari. Amin azani sabarhi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إنك وعلي سبحان ربك رب العالمين نعم نعم
tambaya akan maganan karanta salatul fati da alkur'ani akwai wanda yake bibiyan mu ya gama jin karatun littafi na ɗaya a wancan sati shi ne yake tambaya shi bai ga inda aka yi magana shauki ya ce karanta alkur'ani a salatul fati ta fi karanta alkur'ani ba yaya abin yake ne a cikin tafiyar nan da abin yake shi ne karatun izala ne shi ne mai wancan shi kuma karatun izala karatu ne wanda suka yi shi don su yi barna duk mutumin da yake da imani aka ce maka ana da abin da ya fi alkur'ani ai ba za ka ga girman abin ba ne wannan yarfe muna cewa yan taya yarfe ke amma abin da shau jani ya faɗan ba haka ba ne ya raba karatun alkur'ani ya raba shi kashe hudu ne a karanta alkur'ani ya tafi da shi akan magana guda hudu ne akwai wa'inda suka kai ya an tambaye shi ne ba ma da ba ma salati fati ba duk kowane irin salati ya yi magana kowane irin salati da karanta alkur'ani da salati wa manzan Allah. Sai Shaudani ya ce, Babu abin da za a haɗa shi da maganan Allah, zallar ƙudratu wa azmat. Babu, kaga inda adalci daga nan ma an riga an dakatar. Sai ce, ko da yake shi kansa karatun ƙur'anin ya kasu kashi-kashi ne. na farko akwai wanda suke karanta alkur'ani sun san mandukinsa da mafhominsa da nasihu da mansuhinsa da komi da kominsa karanta alkur'ani a wajensu ba daidai yake da wanda bai kai nan ba akwai wanda shi kuma na biyu yana karanta alkur'ani ya fahimci komai da komai da mandukinsa da mafhuminsa da san nasu da mansuhinsa ya san komai ake nufi da shi amma bai kai na farko fahimta ba misali kamar sabon manzo Allah kamar Vladimir Abbas yana cewa ko Vladimir Mas'ud ko Vladimir Abbas daga cikin abadalan nan yana cewa da raƙumin ku zai bace a daji ku zo waje na ku tambaye ni na bude Qur'ani zan ce muku ga gunda yake a cikin Qur'ani zai ce ga gunda yake to kaga in da a nuna maka a Qur'ani a nuna maka ga gunda da kuma yake a daji ai ka san kuwa akwai fahimtar da kai in ka zo sai dai ka kalli bakin ko mataki na biyu mataki na uku sai ga akwai wanda suke karanta alkur'ani amma mujarradin fasaran kawai karatun suke ji kamar irin mahaddatanmu na alkur'ani sun haddace alkur'ani amma ba sa sanin mai qur'ani yake faɗa ya ce amma suna kiyaye abin da aka ce su kiyaye shine mataki na uku to ya ce to na hudu mutumin da yake karanta alkur'ani Ƙur'anin baya iya sa shi baya iya hana shi. Ba zai, in an ce ka yi kaza ba zai yi ba, in an ce bar kaza ba zai bari ba. Wannan ya yi daidai da wa'in nan? Sai ya ce, to wannan shi ne mandala yake cewa rubba ƙari alƙur'ana wa alƙur'ani ya la'ana. Da yawa mutum yana karanta alƙur'ani amma ƙur'ani yana ce Allah ya tsine maka, Allah ya tsine maka. Ko kamar mutum ya zamo azzalimi yana karanta Qur'ani Qur'ani ya ce ala la'anatullahi ala zalimina Allah ya tsinewa azzalimi to idan ka zo ka ce Allah ya tsinewa azzalimi ina jin kaman kana neman lada kenan lada ake nema ko zunubi kuma ka tabbatar ma kanka ka yi sabon saboda haka tsinuwan da ta same ka ko Allah zai ce banda irin wannan ba ya ciki kana ciki kaga ruba qari alqur'ana wal qur'ana yal'anu kenan to sai shehu jani yace da mutumin da zai karanta qur'ani a wannan mizanin a hana shi ya ki hanwa a sa shi ya ki to yin salati wa annabi ya fi daidaituwa a haƙƙinsa fiye da wannan a wancan rikicin da duk ɗin izala suke targaɗan wannan shine asalin magana eh kuma a nan garin jos na yi majalisi ya kai goma a lokacin na da na sayi wata mota ta kai miliyan ɗaya da wani abu wajen yan izalan in akwai wanda ya ishe nuna min wannan a jawahar ma'ani ya ci mota kuma in tansurun lahayen surkum izala ba ta haɗa dubu ashirin a lokacin an fara gane ta mota ba ta ciwo ba ko ba a son motar ne bugu ɗaya ko a gwangwan da ka sai da su dubu ɗari bakwai malaman su fito su ce eh akwai ɗin muji ba zai yi ba saboda ƙarya ne sun cutar da mutane ne da manufansu saboda ga wannan shi ne kawai akwai maganganu daban-daban da yawa amma karatu ya zo kai tun da wannan katon bai wannan an yanke wannan bai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار لجن صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت كان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله